العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mai albarka na karanta littafin umdatul akam na al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi al-hanbali rahimahullah ta'ala a wannan rana ta subbu yau mana sha biyar ga watan rajab dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 27 ga watan 1 2024 miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka wannan kuma shi ne darasinmu na 40 na 35 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi na wanda ya gabata na rana ya ta yau wato mun fara babu zubit ma'ani na ci fi ruku'i wa sujud baban da ke bayani akan wajibcin nutsuwa a gaɓoɓi na ruku'i da kuma sujada da muka ce wannan malam ya ambace su ne saboda kasancewa a waɗannan wurare guda biyu aka cika yin abinda ake kira ƙoton kurciya ko kuma rashin cika su ko rashin nutsuwa a cikinsu daga mutum ya yi rukuyi sai ya dago daga ya yi sujada sai ya dago da haka malam ya nassanta waɗannan wurare guda biyu amma babin yana bayani ne akan nutsuwa a cikin dukkan gaban sallah mun ga hadisi na farko a cikin wannan baban kuma mun ce a cikin shi akwai a salatu mabahis gaɓoɓi guda uku wanda malam ya yi bayani a kansu sai muka ce su waɗannan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu karanta su mu fassara su saboda mahimmancin shi hadisin da kuma irin abin da yake ɗauke da shi kamar yadda muka faɗa cewa hadisi ne wanda mafi yawan malamai wato sun ɗauke shi shine gimshiki ko kuma tushe akan wato ayyukan sallah na farilla da abin da aka ambata a cikin shi wajibi ne wanda baya cikin shi to yana cikin mustahabbai ina ga mun hudu wannan bayanin ko da haka kenan za mu sake karanta hadisi mu fassara shi sai mu je waɗannan mabahi guda biyu waɗanda suka rage mana a cikin shi wannan hadisi mali ce alhadisu الثالث والتسعون حديثي نتسئل أكم عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة يدعى الله تتبت أجريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا شيغ مسلاتي يي صلى ko ya zauna fa dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo wannan masallacin bayan shigo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa salla sai wannan mutumin yayi salla wannan mutumin shine Khallad bin Rafi wancan da rasulun hudu sunan shi ko yawwa kenan rajul kaga wannan mubham ne ma'ana ba a san kowa ne ne ba amma malaman hadisi sun bayyana cewa shine khallad bin rafi kine shine al-musi'u a salatahu a wasu ruwa za ga kawai ana an ma sa musu suna wanda ya zama inkiyar shi wanda ya mummunar sallar shi za a kawo wannan hadisin za a kafa hujja da shi sai a ce hadisin almusimu salata wanda yake muna na sallar shi ta ma sunan shi ne yanka shi ne khallad bin rafi to wannan bawan Allah fa sallah ya shiga masallaci ya sallah nan sallar salama yana share yana kallon shi summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan mutumin da ya gama sallar shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mishi sallama fa qala annabi sallallahu sallama yace mishi bayan ya karba sallama yace mishi irje fa salli fa innaka lam tusalli koma ka je kai sallah domin kai baka yi sallah ba faraja'a fa salla kama salla wannan mutumin sai ya koma sai ya yi sallah irin wannan wanda ya ta farko ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sai ya koma dawowa ya yi sallama ga manzo ya karɓa mishi faƙara manzo ya ce irje fa salli fa inna ka lam tusalli koma ka je kai sallah kai fa baka yi sallah ba ya koma ya je ya sake dawowa ya yi manzo ya ce koma sai da aka yi karo uku shi ne ce salasa sai da wannan yau mai mai tusun uku faƙara sai wannan mutumin ya ce wallazi ba'athaka bil haqq yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Allah subhanahu wata'ala kenan yace ma umsilu ghayrahu ai ban iya wata sallah ba fiye da wannan wanda ne fa'alimni yace ya annabi Allah karantar da ni ka sanar da ni yadda ake sallah cikakka irin sallar da Allah ya umurce ka ka yi kuma ka koya ma al'ummarka faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idan kumta ila sala to idan ka tashi zuwa ga sallah fakabbir kai kabbar alharama sun makara ma ta yassara ma'aka min alƙur'an sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ka na daga alƙur'ani mun ce daga cikin ruwayoyi ne ya ce mishi ka karanta bi ummul kitabi ko ko bi fatiha ta kitab sun maqra amma ta yassara wancan gaba na mabasu na farko anan mun ga wannan bayani sun marka mana idan ka karanta fatiha ka karanta sura ta bayan fatiha sun marka sai ce sa'annan kai ruku'i hatta tatma'ina raki'a har sai ka nutsu kana cikin rukuni sun marfa sa'annan ka ɗago hatta ta tajila ƙa'ima sai ka daidaita kana tsaye kinan kaga ashe can da ya ce nutsuwa a cikin rukuni da sujada to wannan ya anwana ne saboda a cikinsu ne aka fi sariyar da wannan nutsuwa amma kaga a cikin hadisin akwai in aka ɗago daga rukuyi a nutsu ya ce su marfa hatta ta a ta ƙa'i ka ɗago daga rukuyi ya ka daidaita a tsaye sun masu jut to sanan ka faɗi ka yi sujana hatta ta tsuma inna sajida har sai ka nutsu kana cikin sujana sun marfa sa'annan ka ɗago hatta ta tsuma inna jalisa sai ka nutsu kana zaune sa'annan ka koma sujada ta biyu ita ma ka yi ta irin ta farko to haka za ka yi ta yi sai ce mishi wafa'al zalika fi salati ka kulliha to yanzu ka an koya mishi ka guda ɗaya cikakka sai aka ce to ka aikata wannan a cikin sallar ka ga baki daya to wannan shine nassan hadisin to mala yace fihi salasatu mabahis a cikin shi akwai gaɓoɓi bincike guda uku to mun ga na farko shine fi khilafin ulama a cikin sabanin malamai game da karanta fatiha a cikin sallah mun ga cewa wato abu hanifa sun tafi akan ingancin sallah matuƙa mutum ya karanta wani nau- ma'ana ya karanta abin da ya saukar daga ƙur'ani ko da bai karanta fatiha ba suna inganta sallah amma sun ce karanta fatiha mustahabi ne a wajensu ba wajibi ba ne ma'ana mashru'u ne amma idan kai sallah ba ka karanta ta ba suka ce wato sallata ne sun kafa hujja da wannan ruwayar makaranta na wannan hadisi kaga yawa mutum fatiha kuma da faɗa Allah madaukakin sarki faqra'u ma tayassara minhu to mun ga kaulin jumhur jumhur malamai sun ta kan cewa fatiha wajibi ne sun kafa hujja da ruwayoyin wannan hadisin da kuma sauran hadisai da suke cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ko kuma yake ta duk wanda ya yi sallah walam ya kara bi fatiha sai kita fahiyar khidajun fahiyar khidajun fahiyar khidaj duk wanda ya yi sallah bai karanta suratul fatiha ba wannan sallar tawayayya ce tawayayya ce tawayayya ce da haka ma'ana kaulin jumhur shine mafi karfi kuma sun ba da amsa akan wannan wato matafiya da dalilin a hanafawa ina wata gani kuma kuma karanta fadar ibn hajar hadisin abi katada wanda yake cikin bukhari yake cewa kana yaqra'ul fatihata fi kulli raka'ati to cewa kana wannan wannan bistimrar kenan haka aikin shi kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta Fatiha a cikin kowace raka'a shi haka yake yi kuma sai ta sallu kamar ayatul muni usalli to za ka ga Fatiha ta zama wajibi anan kadai kawai ina ta an fahimta to wannan gaban dai mun yi tahalilin shi a darasi wanda ya gabata kiran shi ne mabahas na farko a cikin wannan hadisi kuma da muka faɗa cewa da shi wannan hadisin shine hadisin da mafi yawan malamai suka gina ambatan ayyukan sallah da kalkasa su farilla mustahabbi mana sunna mustahabbi fada'i da sauransu kuma da muka faɗa imam al-albani akan wannan hadisi ne ya gina littafin shi صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من من التكبير إلى التسليم كأنك تراها haka hadisin yana da babban muhimmanci sai sa muka ce mu tsaya mu duk mu bi diddigin abu da malai rubuta to ke ne da rasul mu ne shine al mabahasu tsani ma'ana mabahasi na biyu kenan malai ce fi kayfiyat istidlali bi hadal hadis kenan mala a wannan gaban zai tattauna ne akan yanda ake kafa hujja da wannan hadisin alal wajibati fi salati akan ababan da suke wajibi ne a cikin sallah wa ghairil wajibat da waɗanda suke ba wajibi bane kina zama nan zai ma dalibin ilimi bayani cewa wato yaya ne malamai suka kafa hujja da wannan hadisin akan cewa kaza wajibi ne a sallah kaza ba wajibi bane ai kuna yana ta farzan sallah ko ana ta sunnoni ko musabai ko da sauransu to da wannan hadisin ne mafi yawan malamai suka kalkasa wannan to yanzu kaifiyan kafa hujjar wannan ne zama da zai maka bayani shi ina ta fahimta qala fi subulus salam imamu sanani yake faɗa a cikin littafin shi subulus salam wa'alam kai malami ko ɗalibin ilimi kasancewa anna hadha hadisul jalil wannan hadisin ba hadisi ne mai girma wani hadisi ne makaranta kine hadisi ne mai girman gaske mai muhimmancin gaske takarrara min al-ulama'i al-istidlalu bihi ala wujubi kulli ma zukira fihi wato ya maimaitu daga malamai kafa hujja da dukkan abin da aka ambata a cikin shi wajibi ne dukkan abin da manzo sallama ya ambata ma wannan mutumin to duk abin da manzo ya ambata mishi na ayyukan sallah a cikin wannan hadisin to malamai sun mafi yawan malamai sun kafa hujja akan cewa wato duk abin da aka ambata a cikin wajibi ne wa adami wujubi kulli ma lam yuzkar fihi kuma sun tafi akan rashin wajabcin duk abin da ba a ambata an gane ko yawa kenan malamai sun ce akan cewa abinda aka ambata ne ne wajiban sallah ne wanda ba ambata ba to baya cikin wajibi kenan sai ku rike wannan sai ce amma listidilalu ala anna kullama zukira fihi wajibun amma kafa hujja akan cewa duk abin da aka ambata a cikin shi wajibi ne fali annahu saqahu sallallahu alaihi wa sallama bi lafzin amri domin zo sallallahu alaihi sallama ya gudanar da hadisin akan lafazi na umarni umarni idza qumta ila salati ko sai ce mishi menene fakabbir kai kabbara wani menene umarni kuma a ka'ida usuliya kenan kaga alwaji ko al'amuru ya kace wujub da abin da yake umarni ne to yana hukunta wajibi sai akwai dalilin da zai zo ya karkata shi daga wajibin ya maida shi imma sunna ko mustahabi ko mubahi ko abin da kama da haka to kenan dalilin da yasa suka ce duk abin da aka ambata a cikin shi wajibi ne saboda manzo sallallahu alaihi ya gudanar da hadisin da umarni i i i i ko ba kai gudana ba yawa sai yace kuma a ba'da qaulihi bayan fadar shi lan tatimma salatu illa bima dhukira fihi mana sallah ba ta cika sai da abin da aka ambata a cikin wannan hadisi saboda ƙarshen da ya gaya mishi wannan gabaki da a cikin wata waya ce mishi la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'alu zalika ban shi ya zaro mishi wannan gabaki daya sai ce mishi to sallan ɗayan ku baya cika har sai in ya aikata wani abun da na zana to kaga wannan yana cewa kenan duk abin da aka ambata a cikin wannan hadisin wajibi ne kuma malike cewa fayuqawi martabatul hasr annahu zakara ma ta'allaqat bihi al-isa'atu min amali hadha musalli kuma abin da yake karfafa matsayin wannan kebancewa ai ya ce mana idan ba kai wannan ba sallar ɗaya ku ba ta cika sai ya aikata waɗannan abubuwa kaga yan keɓance cewa to abin da yake ƙarfafa wannan matsayin wannan keɓance wanda aka yi annahu lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallama zakara ya ambaci ma ta'allaqat bihi al-isa'atu ya ambaci ne dukkan abinda ya ratayu da irin da abinda aka munana min amali hadal musalli daga cikin ayyukan wannan mai sallah kenan ababen da bai yi su ba ne ababen da ya munana su to su ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ambata wa ma lam tata'allaq bihi isa'atuhu min wajibati salati kuma ya ambata miki da dukkan abubuwan da ma ba su ratayu ba da abubuwan da ya lalata a cikin sallah na daga cikin wajibobin sallah an yi an gane wannan kai ba gane shi ba yawwa wato abinda zai kara maka cewa abubuwan da aka ambatan cewa in wanda bai yi su ba waɗannan su kaɗai to ba shi da sallah to wanda ya yi su ha su kaɗai yana da sallah wani nace kenan abinda aka ambata a cikin su kaɗai ne wajibai sai to to abinda yake ƙara ƙarfafa wannan keɓance waɗannan abubuwan cewa na sallama a cikin sallar tashi ya ambata mishi abin da ya lalata da ma da abin da bai lalata ba sai na wannan nuna cewa kenan wajibai ne aka lissawa mishi inda a ce wanda ya lalata kadai aka ambata to kenan akwai waɗansu wajiban da ba a ambata ba saboda ni saboda su bai lalata su ba amma kasancewar aka ambata mishi da wanda ya lalata da wanda bai lalata ba duka aka gaya mishi sai aka ce to in wato in za ka yi sallah haka za ka yi duk wanda ya salla bai yi wannan ba to sallar shi bata cika ba ina ta gane kun gane wannan yawa kenan ma da shi kenan abin da yake ƙara ƙarfafa wannan kin a ambaci abin da ya lalata da abin da bai lalata ba wannan sai nuna cewa kenan wajibai ne aka lissafa mishi da wanda ya lalata da bai lalata ba an gane ko na malaki cewa wa hada yadullu ala annahu لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط kaga wannan yana cewa Muhammad sallama bai nufaci ba ya karantar da shi akan abin da ya lalata kadai walam yuhaddid mawdi'ul isa'a kuma hadda Muhammad sallama bai iyakance ba cewa wani gaba da wani gaba ne lalata ba iyakance wani menene min salati hada rajul daga sallar wannan mutumin kawai ce ake wani lalata sallah ko amma ba faɗi ba a cikin gabobin sallah a farin lolin wani ne ya sariyar wani ne bai yi ba ba a mutu wannan ba annabi sallallahu bai ambaci wannan ba a wannan hadisin da ya gabata malik ce walakinahu sai dai inda abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i akwai ruwaya ta abi dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i annahu akhaffa salatahu a can an faɗi cewa shi wannan mutumin ya sauƙaƙa sallar me mana ya sauƙaƙa ta ya yi ƙwacin kurciya kenan kina ga in haka ne kina an faɗi illar ko inda ya lalata wa immatul hadith kuma malaman hadisi ya ji aluna hazal hadith suna sanya wannan hadisin fi babi wujubi ma'aninati suna sanya shi a cikin baban wajibcin nutsuwa yanzu ba wani babi na kawo shi a babin nutsuwa a cikin ruku'i da sujara to malai shi kenan wancan ruwayar ta imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu abi dawud da kuma wannan kasancewa malamai suna kashi a babin nutsuwa a sallah yace to fala allal isa'a kenan ta yi wannan nuna cewa abin da ya lalata a sallar raji'atun ila anna hadha rajul naqara salata yana ta kenan wannan mutumin sallar da ya kotun kuciya ne an gane ko fa akhaffa a'malaha wa aqwalaha sai ya mana ya sauƙaƙa maganganun sallar da ayyukanta da ma ita da ma ita sallah ta kunso da abubuwan guda biyu ne maganganu da ayyuka to wajen karatun kawai daga ya tsaya kawai sai ai wani tsaye wanda zai yi ko da a ce alhamdulillah rabin alamin kadai za a ce za ka tabbata ya dogawa tun da tsayuwar shi da zuwa rukun shi duka ɗaya wani kawai yana haka Allahu akbar kawai sai ji ruku sai ka rasa menene me yake karantawa wani ko kai da malam katutu wanda ake jayen ya zauna ya sauke qur'ani yake tashi ai ba ba da wahala ce mutum zai wannan kawai da ka tsaya haka yi rukuni to wannan mutum irin wannan sallaci tsayuwar guntuwa karatun daga yayi rukuni sai ya dago to irin wannan ce wannan mutumin ne ina wata gani wa amma listidilalu mala yace amma kafa hujja ala anna kulla ma lam yuzkar fihi la yajibu to kun ga wannan ai gaba biyu ne dama wato zamu yi bayani ne akan cewa kafa hujja da wannan hadisi akan duk abin da aka ambata a cikin shine wajibin sallah abinda ba ambata ba wajibi ne ko baka ba to ya mana bayanin dalilin da yasa malamai suka bayanin cewa duk abinda aka ambata a cikin wajibi ne to wannan bayanin da kuka yi to yaya malamai suka suka hujja akan cewa duk abinda aka ambata a ciki ba wajibi bane to ga dalili fali annal maqama maqama ta'limil wajibat fi salat domin yanayin yanayi ne na karantar da wajibobin sallah ai sallah ce ko sai aka ce wannan sallar ba ta yi ba sai ya ce a koya mishi to yanzu kana ganin cewa annabi sallallahu salama zai koya mishi bar wani wajibi kenan zai koya mishi ne ala qadari alal aqalla waɗannan abu su ne na tilashin da in kayi su sallah kai ina ta gani kenan saboda makamin makamu ta'limul wajibat kenan matsayi ne bigire ne na karantar da wajibobi a cikin sallah falau taraka zikra ba'da ma yajibu da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar ambatan wani abin da ya wajabta kuma bai faɗe shi ba lakana fihi ta'khirul bayani an waqtil haja to wannan to da ya kasance a cikin shi an samu abin da ake cewa jinkirta bayani a lokacin bukatar shi kuma wannan ka'ida ce ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz a jinkirtar da bayani a lokacin bukatar shi baya halitta yaya ne ya zo ya ce a koya mishi da za a yi sallah sai a gaya mishi wasu a kyale shi wasu to shi za a gaya mishi sauran kuma wanda yake nan sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duk waɗansu masu karantarwa duk wata fidagoji da ka sani ta duniya to shine malamin ta ta kalli yadda sallallahu alaihi wasallam yake karantar wannan hadisin kada ya ishe ka ta wani baka yi ishara wancan satin ai kaga da yana sallah da ya dawo yana sallah mai wa alaikum assalam wannan sallah ta ka sai ba kaza kaza kaza ake yi ba zai dauki abun da muhimmanci wai ruwan hankalin shi kamar da aka ce yazo ya sallama cewa alaikum assalam ko ma sallaka ba ta yi ba ya kuma ya zama yana kallon shi ya je ya sake ya dawo alaikum salam ko ma dai ba ta yi ba ya sake ya dawo ko ma dai ba ta yi ba sai da shi da kai shi yanzu ya zo ya miƙa kai a koya mini ta wani shi zai bi kowa mai do hankali da ni da ƙoƙarin a ina ne ya yi daidai ina ne bai daidai ba da haka nan sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa iya karantarwa to ba yadda za a yi ya ce a koya mishi sallah kuma ya bar wani abu kuma wajibi ne bayan ba da aka ba yanda za a yi ya jinkirta wato bayanin al'amari a lokacin bukatar shi suka ce wa huwa la ya juzu bil ijma tana baya halitta mutum ya jinkirta ran sallah ba zai haka ba a shago malai ce fa idza ahsayta alfaz al hadisi sahiha as-sahih ma'ana idan kai sai ka tattaro shi ne mana asali mana ka tattaro lafizan wannan hadisi ingantattun ga baki daya ka tattaro su ba za ka ɗauki wannan wanda makaranta ba na cikin wannan littafin da mana wani lafazi daga cikin lafizan a kuma akwai waɗansu lafiza da kuma waɗansu ƙare-ƙare ina ta gane sai ke cewa uku da min ha za'id sai ka tattara hadisan wannan wanda ya ƙaro kaza ya ka ƙara shi wannan ya ƙaro kaza ya ƙara shi sai ka haɗa hadisan ga baki ɗaya na shi almusiu salatahu idan ka haɗa su ga baki ɗaya to duk abin da aka ambata a ciki shine wajibin sallah abin da ba a ambata ba kuma yana daga cikin ayyukan sallah to mustahabbi ne ana gane wani karatu wani karatu na babban manya-manyan ɗalibai ne ko amma babu laifi dai tun da shi hadisi saboda muhimmanci ne muka ce mu karanta wannan abu malike cewa summa sa'annan in arada al-wujuba dallatu alayhi alfazu hadha al-hadith wato in arada al-wujuba idan ga can fa'ida zamu iske sharwa wato idan wani wajibi wanda wannan hadisin lafazin wannan hadisin yayi nuni akan shi ba muka ci ba dillafin da hadisin ya nuna su ne wajibai to idan wani wajibin da lafin da wannan hadisin suka nuna wajibcin shi au adamin wuju ko rashin wajibcin shi dalilun wani dalili wato wani dalili akwa minhu wanda ya fi wannan lafazin umina bihi to sai a yi aiki da wannan lafazin wani abu gani shi ba yanzu ba muka ce ba dukkan abin da lafizan hadisin suka faɗa shi ne wajibi ko wanda ba su faɗa ba duka ya faɗa lafizan ko gaba ɗaya wanda suka faɗa wajibi ne wanda ba su faɗa ba ba wajibi ne ina ta gane to shi kenan sai wani hadisi daban wani dalili daban sai ya zo ya yi mu'arada idan aka ce mu'arada yana cin karo gashi wannan abin a hadisin an ambace shi kenan mu wanzu a ka'ida da muke taya a kanta na malamai mine ne wajibi ne to sai wani dalili ya zo mai ƙarfi a ashari sai nuna cewa na abin mustahabi ne to umila bihi za a yi wa aiki da wannan hadisin mai ƙarfin da ya yi wancan lafazin kun gane kenan wannan shine ma'ana wajibci au adamin wujub ko kuma rashin wajibci mana ga wani a cikin wannan hadisin namu sai ba a ambaci wani abu ba duka lafizan da aka hada su ba a ambaci wani abu ba mene na ka'idan mu mustahabbi ne ko sai wani dalili daban mai ƙarfi sai ya zo yake cin karo da wannan ƙa'idar da muke ta a kanta sai ya nuna cewa wannan wajibi ne to umila bihi sai ya aiki da wannan hadisin da ya fi wancan ƙarfi an gane ko to in wannan ƙa'ida ta tabbata kidan yanzu hadisin shi ma yanzu kamar sauran kowane hadisi yake an gane ko lalle za a ɗauke shi kasance shine gimshiki na tabbatar da wajibobin sallah kuma da rashin waɗanda suke ba wajibi ba ne amma kuma ba za ka fitar da hukunci game mai ba akan wajiban sallah da musahabbai sai ka kuɗa kuma hadisan da suke magana akan sallah kuma gaba ɗaya ba lafizin hadisin ba shi lafizza gaba ɗaya kenan kenan ƙarfinsu da rashin ƙarfin shi zai sa za a zartar da hukuncin waɗannan an gane ku? malaka cewa fa kullu mawdi'in to kuma dukkan wani wuri wani gaba na sallah ikhtalafa alfuqaha'u fi wujubihi sai malamai suka yi sabani akan wajibcin shi wani aiki na cikin sallah sai a ce to da shafi'iyya da hanabila sun ce kaza ne da malikiya da hanafiya sun ce kaza ne ba dai misali ne sai aka san malamai sun kasu kashi biyu waɗansu suka ce wajibi ne wasu suka ce mustahabi ne wani aiki ne na sallah an gane ko to ma yake cewa wa kana mazkuran fi hadha hadisi shi kuma aikin da suka yi sabani suka ce wajibi suka ba wajibi bane a cikin hadisin an ambace shi a cikin lafazin wannan hadisin muke magana akan shi to anan me zamu fa innana natamassaku bi wujubihi to sai mu sai mu yi ruko da cewa wannan abun wajibi ne me yasa dan ambace shi a cikin hadisin saboda muna ta akan wancan kaidar an gane ko yawa sai ka cewa kullu mawdi'in kuma dukkan wani wuri ma'ana wata gaba ta sallah ikhtalafu fi wujubihi sai kai suka yi sabani akan wajibcin shi walam yakun walam yakun madhkuran fil hadis amma ba ambace shi a cikin hadisin ba kuma shi to yanzu kuma zai kasance yawwa shi gina fa'inna na na tamassaku a bi adami wujubi sai mai riko da cewa ba wajibi ba ne yawwa bari mu kammala nan an gane ko malaka cewa istinadan ila hazal hadisi kenan dogaro zuwa ga wannan hadisi li'annahu a mawdi'u ta'lim domin shi wannan hadisin me yasa kullum ake ta akan shi saboda shi mana ya zo ne a fage na karantarwa wa in ja'at sigatu amrin bi shay'in idan wata siga ta zo tana yin umarni da wani abu shi kuma can mun bar wata ka'ida cewa duk abin da aka yi umarni menene wajibi to idan wata siga ta zo tana yi umarni da wani abu lam yuzkar fi hadha alhadith amma ba ambace shi a cikin hadisin ba ana jigo mun baro ta ka'ida kenan mun ce in wannan abin ya fi lafizan karfi to za mu bar wancan hadisi mai aiki da wannan an gane ko to ne kin ma wani wata ka'ida ce to idan wata siga ta zo tana yin umarni da wani abu amma ba ambace shi a cikin hadisin ba uhtumila to sai a yi ne abin sai a ɗauke shi yana yiwuwa an ya kuna hazal hadis ya kasance wannan hadisin ƙarinatan dalili ne ala hamli sigati alal nadbi akan cewa wannan sigar za mu ɗauke ta akan cewa mustahabi ce duk da cewa zo da me ya zo da umarni a ƙa'ida umarni wajibi ne to tunda wannan ya zo da umarni to wannan yana yiwuwa wannan hadisi ya zama to mana shine sari tunda ba ambata a hadisin ba to wannan umarnin ba na wajibi bane an gane ko kuma wahtumil albaqa ala zahir kuma ana iya barin shi a zahirin shi to dan haka yanzu fa yuhtaju ila murajjihin lil amal bihi yanzu sai a je kuma a bi hadisai a bi dalilai a ga wanne ne zai rinjayar da ɗaya daga cikin wajibcin ko mustahabbancin to sai a aiki da shi an gane wannan to wani shi ne ba su na biyu kenan ta gane da malamai suke tattauna abubuwa ake ta hudu da abubuwa na'am
imaran kenan abin da za mu iya gane a wannan hadisi na'am kenan kawar wannan hadisi ya duk wani hadisi inganci wajen nuna abubuwan da suke wajibi a sallah na'am ba ma cewa ya fi inganci sai dai mu ce wannan hadisin kamar shi ne wanda za a dogara da shi kai akwai hadisai daban-daban da ba su zo suna bayani ayyukan sallah to shi wani hadisin me yasa malamai suka dogara da shi saboda shi ya zo ne a wani yanayin da ba yadda sauran hadisai suka zo ba waɗansu wani salama ya yi wani lokaci ya ce a yi to yin abu da kuma cewa a yi wato dukansu wata karina tana iya tabbatar da wajibcinsu kuma mustahabbanci yin abu da cewa a yi su da suna nuna wannan abun an shar'anta yin shi to amma a wani matsayi yake wajibi ne ko ba wajibi ba ne da haka kenan a yanzu a nan bayanan da malamai suke kai kawo dukkan wasu abubuwan da gani an ce waɗannan ayyukan sallah ne farilla ce mustahabbi ne mana sunna ne mustahabbi ne a yayin da kake sallah an shar'anta maka kai su kuma yin su shi yafi kuma wannan shine cikan lada shine cikan sallah kuma shine cikan kayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam sallu kamar da ake usalli amma yanzu tattauna da ake irin wannan to yaushe ne za a ce sallar ta lalace yaushe ne bata lalace wani aiki ne in ka barci sallar ta wani in ka barci aikin ba ma to ka ji muhimmancin wannan kenan saboda shi ya zo ne a yanayi na karantarwa wani ne ake gaya mishi gashi yadda za ka yi sai aka ce mishi kuma wato la tatimmu salatu ahadikum sallar ɗayan ku ba ta cika hatta ya fa'ala zalika har sai ya aikata wannan ina wata gari to kenan duk abin da akan bata a cikin nan idan ka bar ɗaya daga ciki bai zo ba to sallah ta lalace kenan wajibi ne amma da sharaɗin ya haɗa mai dukkan alfasu sai almabahasu tsani a mabahasi ne na uku kenan dama uku ne ce ko to na uku na ƙarshe kenan shine fil ahkamil mazkurati min hadar hadith kenan game da hukumce hukumce waɗanda aka ambata kenan fa'idodi wanda suke cikin wannan hadisi mai girma na farko shi ne al'amalul mazkuraci dukkan ayyukan da aka ambata a cikin shi wannan hadisin na khallad bin rafi al-musi'u salatahu an gane ko dukkan ayyukan da aka ambata a cikin wannan hadisin hiya arkanus sala sunan rukunan sallah an gane allati la tasqutu sahwan wala jahlan wanda su waɗannan ba sa faduwa ga bawa akan mantuwa ko a jahilci in akan mantuwa kai su to idan ka tuna ba a cewa sujada za ta ɗauke maka shi a dole sai an zo musu musu sarriwa ba sa faduwa dole sai an zo da su kana mai jahilci ne ko kana kuna wannan mala ce wahiya to ga sayyikan na farko takbiratul ihram amma ita wannan fil raka'atil ula faqat kamar da muka faɗa can ko sai qira'atul fatiha fi kulli raka'a karanta suratul fatiha kowane raka'a summa ruku' sanar ruku'i wal i'tidalu min ma'ana da dagowa daga ruku'i a tsaya summa sujud sanan sujada wal i'tidalu minhu da kuma dagowa daga shi ruku'in waɗumaninatu fi kulli fi kulli hadhihi al-af'al da kuma nutsuwa a cikin dukkan waɗannan ayyuka haga hatta ta tadila hatta ta zama inna jalisa ko hatta ta tadila qa'ima ga sunan dai kenan dole sai kai tunda ai kaga a can cikin kanan littafi da muke sai a ce alqiyamu daga cikin wannan alqiyamu fardu ko sai a ce qira'atul fatiha ce fardu misali arruku fardu warrafa'u minhu fardu as-sujud kenan kowanne kenan ayi a dago ayi a dago kenan kowanne sai an yi nutsuwa a cikin su malaki tawa hatta fi rafi min ar-ruku'i was-sujud hatta a dagowa da ruku'i da sujada amma wannan khilafan liman yujibuhu yujibuha sabanin ga waɗanda ba su wajabta wannan ba can mun faɗa ko ina ga wannan hanafiya ne su ne suka ce wannan tumani na tun ba wajibi ba ne ku lura duk wannan wasa ɓarin da ake yi su ma wanda suka ce ba wajibin ba ne a wajen su mashru' ne ma'ana sunna ce in kai sallar in baka yi su ba sallar ta tawaya to amma ta yi ko ba ta yi ba wanda ya ce ba wajibi ba ne ta yi wanda ya ce wajibi ne ba ta yi ba sai an sake an fahimta ko na'am kenan suna ganin cewa wato nutsuwa a ruku'i da sujada ba wajibi bane fi hadaini rukunaini a ruku'i da sujada ma istihbabi ma inda hutar da cewa mustahabi ne a wajen su to amma muka ce zance mafi inganci wani hadisan san na cewa wajibi ne da wajibi ne an gane ko malai ce wa baqiya shay'un min al arkan to yanzu abin da ya saura akwai abubuwan da daga cikin rukunan sallah ne amma ba a bace su a cikin wannan wani hadisi kattashahud kaman tahiya was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yin salati ga manzon sallallahu alaihi wasallama wat taslim da sallama qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa innaha ma'mulatun lada sa'ili ma'ana su waɗannan sanannu ne ga shi wannan to kuma akwai wasu dalilin da suke nuna cewa wannan kin wajibi ne wancan da rasulullahi mun ce wato shi wannan hadisin shi kadai baya kammala mana ayyukan sallah sai mun hada da waɗansu hadisi to kuma ai kuma kaida yanzu makaranta cewa idan wani hadisi daban ya zo sai ke nuna wajibcin wani abu duk da ta ba ambace shi ba cikin wannan hadisin to za mu bar sunnancin wannan abin tun da kaida mu in ba ambata ba sunna ne ba ambata ba amma dalilin ya fi wannan karfi to sai kuma wajibi to nan ne aka samu tashahhud da su at-taslim sauransu fa'ida ta biyu an ya fa'ala zalika fi kulli raka'ati mana ya karanta ya aikata wannan yadda aka koya mishi a cikin kowace raka'a wannan ayyukan an gane ko ma ada takbiratul ihram banda kabbar al-harama fa fil ula duna ghayriha ita wannan ana yin ta ne a raka'a ta farko banda sauran raka'o'i fa'ida ta uku dalla hadal hadisu wannan hadisin ya yi nuni ala adami wujubi malam yuzkar fihi min amali salam kenan rashin wajabcin abinda ba ambata ba cikin shi na aikace aikacin sallah lakin ba a da ila'i ala turkihi amma fa baka yanke wannan hukuncin sai ka hada hanyoyin hadisin ga baki da wal ihatati bi jami'i alfazihi ka hada dukkan lafazan shi liyu'lama al-mazkuru kulluhu fa yu'khadhu bihi dan asan dukkan abin da aka bata a cikin hadisin kenan ayi riko da shi fa'ida ta hudu wa fihi dalilun wannan hadisin yana nuna akwai dalili a cikin shi ala wujubi tartibi baina hadhihi al-a'mal wannan hadisin yana nuna mana wajibcin wato jeranta waɗannan ayyukan na sallah an gane ko ruku'i mana kai tsayuwa ruku'i dagowa daga shi sujada wajibi ne ka yi shi a haka an fahimta li'annahu warada lafz domin a cikin hadisin ya zo summa ita wannan alarabci idan aka ce summa sa'annan kenan in an yi wannan to sa'annan sai wannan to kai kuma in ka aka safa shi yasa zaka ji a cikin littattafai na kanana sai a ce maka wattartib shi ma shi wajibi jerantawa an gane ko yawwa wali annahu maqama ta'limi jahilin bil ahkam domin wannan bagire ne na karantar da mutumin da ya jahilci hukunce hukuncen kenan yanda aka yi haka mana haka za a yi kamar da ya faɗa fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisi anna hazihi al-arkan lis sala cewa dai anna hazihi al-arkan cewa dai waɗannan rukunan lissala ga sallah la tasqutu ba sa faduwa la sahawan wala jahalan akan rabkannuwa ko akan jahilci saboda me bi dalili amril amril musalli bil iada saboda dalilin umurtar wanda yayi sallan da ya saki ko inda a ce wato waɗannan abubuwan suna iya saryuwa to da ba za a ce je sake ba me za a ce mishi kawai gaba za a gyara an gane ko yawa walam yaktafi nabiyyu alaihi salatu wassalam bi ta'limi wa sallama bai wadatu ba da karantar da shi kawai bal aka ce je ya sake da ke wani yana cewa duk waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin hadisin an da baka yi ba ɗaya daga cikinsu sallah ta lalace kenan dole sai an zo da ita fa'ida ta shidda ya dullu hadal hadith ala adami sihhati a salatal musi wannan hadisin yana nuna rashin ingancin sallan wanda ya muna na sallan shi falaula zalika in ba dan wannan ba lami umar bi adata da umurce shi da sakewa ba na haka duk mutumin da yayi sallah bai cika ruku'i da sujada ba akwai sallah ko babu hadisin ya nuna babu sallah musamman da yace mishi irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ba kaga wanda yake nuna waɗansu za ga mutum kawai ya ɗauka shi dai kawai ya sallah kawai dai ya yi ta shi dai ya yi sallah ya samke ta wani ba karamin matsala ba ne za ka yi sallah wanda ga cikin magabata ya ga wani nattijo yana sallah sai da ya ƙari ya ce ba shekara nawa kana sallah ya ce shekara arba'in kake irin wannan sallah ya ce ya ce to shekara arba'in ba kana sallah kenan dole ne sai an kammala sai an cika waɗannan abubuwan fa'ida ta bakwai wa yadullu ala anna jahila hadisin yana nuna cewa lalle jahili tujzu min wasala annaqisa amamal alim ammal alim fala yawa kenan hadisin yana nuna cewa lalle jahili wanda ya jahilci waɗansu daga cikin ayyukan sallah to tujzu minhu salatu sallar shi ta isa mishi an gane ko annaqisa wanda take tawayayya amma al'alim amma wanda ya sani fala sallar shi mutum ba kun san a ina malai zaƙulo wannan da aka ce mishi ai sallar ba yau fara yin ta ba ya yi ta mutai in ma satin da ya wuce ne dai musulunta in ma yaushe ne dai ta gari ai ya yi salloli sun gabata amma ya ce ka je ka lissafa sallolin karama bai gaya mishi kenan ya nuna cewa kenan daga radda ya sani ne kuma daga yau abin da ya gaba in ya sarayar da waɗannan sallalolin basi ba amma na baya an yahe mishi inda uzuri ba domin malamai sun kasa wannan akwai inda jahilci yakan kasancewa uzuri akwai inda ya kasance ba uzuri ba yanzu kamar a yanzu da yawa za ka ga babu zancen uzuri a yanzu ga makarantu na ana ta yi ga halƙoƙi na ana ta yi ga cikin salulan nan karatu ba irin wanda ba a yi ba in ka tsaya yanzu ba ka iya ba ba na zaton cewa kana da hujja a kan jahilcinka amma malamai suka ce mutumin da yake can cikin badiya yana cikin daji ba shi da hanyar da zai iya sani to yadda ya iya nan in yi da izinin Allah Allah zai zai karba tunda ba shi da wata hanya kuma yana kokarin ya sani amma bai samu wanda zai sani to amma a ce irin a yanzu ya san diyan da zai inda zai je yana tambayan kasuwoyi yana da kaza yana cin riba na kuma da kuma duk wani ya sani amma wani lamarin ne bai sani ba wannan baka da hujja ba ma tsammanin kana da hujja a wajen Allah da haka kenan mutumin da yake da jahilci wanda yake jahilcin ma'ana yana da jigi akwai dalili babu sakaki a cikin jahilcin an fahimta ko to wannan sallashi duk da ragowarta za a wannan kishi fa'ida ta takwas fihi dalilun alama shuru'iyyati usulut ta'alim wal amri bil ma'rufi a cikin hadisin akwai shar'anta kyakkyawan karantarwa ku kalli yana sallallahu ake karantar da sahabbai kyakkyawan karantarwa da kuma umarni da kyakkyawa wa an yakuna dalika bi tariqin sa'ala wannan ya kasance a yi shi ne da hanya wadda take sauƙaƙa la'un fafiha babu takurawa da tirtasawa a ciki wa annal ahsana lil muallim abinda yafi kuma ga dukkan mutumin da yake mai karantarwa ne an yasta'mila tariqat tashwiq yayi amfani da hanya ta begantar da mutum akan ilimin akan da ke so karantar da shi ka sami shi begen abu da kare da aka maida shi har ya ji shi da kanshi yanzu yana son wani shi da tashwiq في العلم ليكون أبلغ في التعليم دون شيء يجي كي مقرى وجن كرنتان دمتن هو أبقى في ذيني وأنه كما شيء كي مقرى وجن أبن يزونا وقل ورمتن ناكذا قا ينزو a salo na karantarwa ba a so kawai da ka zo ka zauna kawai kana ce ma yara ka a an yi so ana munakasha akwai tariqa ta as-su'al wal jawab kun san kaza to da kaza waye waye daga nan dai har a zo- a- zuwa ga abin da ake so akai to wannan yana da fa'ida sosai kuma yana sawa a rike ilimin fa'ida ta tara wa annahu yustahabbu lil mas'uli an yazida fil jawabi hadisin yana nuna cewa mutumin malamin da aka tambaye shi to an so ya dada bayani akan abin da aka tambaye shi da ma abin da ba a tambaye shi ba izaqtadatil maslahatu zalika idan maslaha ta hukumta wannan ka an taquna qarinatul hal tadullu ala jahli sa'il bi ba'd al ahkam allati yatajuha kamar a ce mutumin da ya tambaye sai ka fahimci yana da bukatan waɗansu abubuwa wanda ya jahilce su to yi ka ƙara mishi saboda a cikin waɗansu daga cikin ruwayoyin hannun salasalama ya ce mishi wato idan ka tashi zuwa ga sallah fa asbirul wudu kai da mishi zancen arwalla ka cika arwalla aka yi mishi bayanin arwalla amma shi zancen me yake ta ya koya mishi sallah amma ne da ka koma baya a cikin waɗansu daga cikin ruwayoyin aka ce mishi sai ka cika arwalla kayi kaza kayi kaza ya tambaye arwalla bai tambaya ba to shi ne suka ce malami idan aka mishi tambaya sai ya fahimci mutumin wannan da ya tambayan kayan ka kai zuwa ga amsa abin da ya tambaya to babu laifi ka kara mishi wani bayani wasu fa'idodin da kake tsammanin kana zaton cewa bai san ci ba ina ta gani na'am sai fa'ida ta goma malake cewa anna listiftah lalle addu'ar buɗe sallah wa ta'awuz da yin a'uziya wa raf'ul yadaini da daga hannuwa wajaliha ala sadar wajalihima ala sadar da dora su a kirji an gane ko wa hay'atir ruku'i was sujud da kuma e, e, nutsuwa irin daidaituwa na ruku'i da sujada wal julus da zama wa ghairi zalika da wani wannan kulluha mustahabbatun dukkan su mustahabbi ne ina ta gane ai mun karanta a baya hay'ar sujada ko in za ka yi sujada tafin hannunka sai haka nan in ka ya daga ka buɗe nan in ka kaga wannan hay'a ce to yin haka mustahabbi ne ai duk wanda ma ya takure ma yayi ai yayi sujada ina ta gane to yin wannan farilla ne amma yin yanda wannan din kuma in za ka yi eh, eh, ruku'i a ce ka miƙe bayanka ka ware hannunka ka daga a gwiwa hannunka ka daga su ma kada ka damje kai waye kaga wannan haka aka karantar da mu to yin hakan shi wannan din sunna ne kenan yin waɗannan abubuwan da aka zana na hayar an gane ko to haka nan zama ka ɗora hannunka a saman cinyoyinka kaza kaza da sauransu duk dai da tafsirin na kusan sallah wajen zama da ɗora hannun dama a saman hagu dukkan su waɗannan mustahabbai ne kun fahimci wannan ko yawa hadisi haka yake nunawa ko ba an ce ba wai tuna da ba wajibi bane yanzu kuma ka je ka bar su da kana yanzu ka fasa ko kuma muhimmancin da ka fasa yanzu ka bari ba haka ake yi ba yanzu wannan mawkifi ne na zartar da hukuncin inganci ko rashin inganci to amma ba yanda za a yi mutumin da ya sallashi irin ta manzo yanda ya faɗa da wanda ka zo kai yanda kake so ko da ka zo da farlan to ai sallar ragaggaci annabi sallallahu alaihi kuma ya ce rubba musalli laysa lahu eh, min salatihi illa usruha illa tus'uha illa ya kai kace akwai da yawa man sallah ba su da komai daga cikin sallar su sai kashi ɗaya daga cikin goma in lada goma ne kawai ɗaya za a baka kaya asarar tara wani tuskuwa za a raba tara ne a baka ɗaya kaya asarar takwas wani rabi haka dai har kai wani ya samu sallar cikakka gurgudan yadda ka jajirce wajen kamanta ta da irin sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ida ta sha ɗaya wa fihi annal muallim a cikin wannan hadisin ya nuna cewa lalle malami ya buda fi ta'alimihi bil ahami fal aham yana fara karantarwa shi ne da abin da yi muhimmanci sannan wanda yi muhimmanci an gane ko eh wa taqaddamul furud ala al mustahabbat da kuma gabatar da farilla akan mustahabi kaga da ce akwai mishi koya ga mishi farillan na wajibin sauran kuma yau da gobe zai zai san su amma da yazo to in za ka yi sallah sai ka kalli alƙibla sai ka meƙe yatsokinka da kominka idan ka yi kalli wajen sujada ka ce Allahu akbar ka ɗora dama a saman hagu kai addu'ar istifta kai kaza kai kaza ya rike sama a lokaci guda to in ana karantarwa ana ɗauka da kaɗan kaɗan ne kuma abin da yake na abin da ya kuma minti shi ake farawa sannan a biyu mai biyu shi daga akan zancen sallah dama kuma wani yana shiga kowane babi ko lamuranka na duniya to wannan hadisi yana karantar da kai ka fara gabatar da ababe masu muhimmanci bari na lahira kuma bari ayyukan sallah kenan ka ga wani ne muhimmanci ya ka tsaya ka auna sai gabatar da shi amma sai ga abin da yayi kawai sai bar shi je yana shirme na bana ai akwai rashin tuntsuwa da kuma rashin sani ya kamata to karatu na addini zai koya maka addini ya koya maka rayuwa fa'ida ta goma sha biyu ƙalar sana'ani imamu sana'ani yake faɗa wa'alam ka yi sani kai ɗalibin ilimi anna hadithar musi'a fi salatihi lalle hadisin mutumin da ke munanawa a cikin sallashi shine khalad bin rafi kamar da muka faɗa ko قد اتسع فيه نطاق الكلام حقيقه wannan an yawaita magana akan shi mun gani ko ba mu gani ba an yawaita magana akan shi watajazabat ma'anihi al-afham kuma ma'anonin shi ya ja hankulan malamai da dama wa qad kunna haqqaqana annahu la yatimmu حمل النفي فيه على نفي الكمال wato mun tabbatar da zance cewa korewa da aka yi koma ka yi sallah ba ka da sallah ba kamalin sallah ba ne aka kore kasan akwai bambanci tsakanin kore cikan sallah da kuma kore sallah gaba daya to cikan sallan ba shi ba ne aka kore kore sallah ce gaba daya aka yi duk wanda ya fasara cikan sallah ne to wani kuskure ina ta gani saboda abin da ya tabbata wato a cikin ilimin usul da kuma nahu to da haka ne hadisin waɗannan fawaid kin sun kare daga nan kuma za mu tashi babu kira insha Allah a gaba kenan insha Allah nan za mu tsaya wanda muka fara da Allah ta'ala ya ba mu da kusur Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصل لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته